بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا ربا درى الحديث شاتق الجوة القعدة shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shi daga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba kafin mu je hutu mun tsaya darasi na hutun azumi darasi na saba'in da uku shaji na ɗari da arba'in hadisi mai lamba ta ɗari hudu da biyu za mu tashi darasi na saba'in da hudu a wannan shafi dai na ɗari da arba'in sannan kuma hadisi mai lamba ta ɗari hudu da uku babu kunyati babu kunyati bil alwal a wannan littafi mai albarka na amalin yawmi wal laila na babban malami ibn sunni rahmatullahi alai inda muke gabatar da wannan karatu a dukkan laraba a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiya da ke unguwar gandun albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karantawa daidai ya fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da zamu malaiti babul kunyati bil alwan babul da yake magana akan yin alkunya bil alwani da launi a cewa na yalo ko bula kamar dai da ake yi a cewa na baki ko bari shine launi ai cewa na kaza a faɗi kalarsa to shine mala yace قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا جبارة بن المغري مغلس قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حميد بن عبد الله عن حميد عن ابن عبد الورد عن أبيه رضي الله عنه قال شيء ما لم ابن السني يأتي ما لم انتهى أبويا على صاحب المسند يا كرن شدد shi kuma ya jiyo daga malaminsa jubaratu bin al-mugalli shi kuma ya jiyo daga malaminsa abdullahi bin al-mubarak shi ma ya ji daga cikin malaminsa Humaydi Albini Abi Abul Wardi shi kuma ya jiyo daga Abul Wardi din mahaifinsa kenan radiyallahu anhu kan yace ra annabi sallallahu alaihi wasallam rajul al-ahmar annabi sai ya da insha Allah tabbata a gare shi ya ga wani mutum ja mai jan launi shi ne ya ga wani mutum mai jar fata yanke da shi faƙala da yake an ta abul wal ai kai ne baban ja kamar yadda za ka jan cewa na ɗan ja to saboda haka shi ne an ta abul wal ƙala dubara sai dubara mai ruwa ya ce ma za hau annabi ya yi masa kakaci annabi yana kakaci kamar yadda muka biya a shama'ilul muhammadiyya in za ku iya tunawa yace ina yin kaka ta sai dai ni ba na faɗa komai sai gaskiya saboda haka annabi yana job da ake faɗa annabi yana yi amma gaskiya yake faɗa ba wai zama za a yi muƙyaƙya ta kawai a ce shi ƙarya ba kamar yadda yan kwamiti suke za mu ji irin misalan yadda annabi yake kakaki to shi ne mala abu jibara yake wato shi ma za a huwa na wani da wasu islam ya yi masa kakaci to wannan hadisin yana da illa saboda munkari ne wal munkarun fardu bihi rawin gada ta'diluhu la yahmilu tafarruja saboda wannan shi dubara ibn mugallib munkarul hadisi yawa amma yi ma'anar hadisin tana nan domin mun biya kamar irin Muhammadiyya a hadisai ingantattu annabi yana kakaci za kuma mu ji a nan ma babu kunyati bil asbab babu da zai magana akan a yin alkunya da sababi da hili an gane mutum ya yi wani abu sai kawai a makala sunansa da abin da ya yi an fahimta da kyau ko yadda hadisi zai fito da abin karara amma kan yi wani abu kawai da zarar ko kwatanta ya ce so a yi ya ce wanda ya yi kaza din nan shi ne na sama a jingina ka da wani abu da ka aikata da ya faru da kai sai a jingina ka da shi to shi ma wannan ana yi mutukar ba zai taba kima da martabar mutum ba bari mutum ya yi hadisin ya ce قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال حدثنا عاصم ابن علي قال حدثنا أبو معشر قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سعد بن سعد رضي الله عنه قال شيء مالمي ابن السني يأتي مال موسى الحسن ابن محمد يا كان تدري shi kuma ya biyo daga malaminsa abu umayya muhammad bin ibrahim shi ma daga cikin malaminsa asim ibn ali shi ma daga malaminsa abu mashar shi ma daga malaminsa abu hazin shi kuma ya zo daga malaminsa sani ibn sa'ad radiyallahu anhu kan yace wa ba'a baina ali wa fatima radiyallahu anhu ma kalamun wata rana an samu sabanin magana tsakanin sayyidina ali da na na fatima irin wannan ko mutum bai aure ba musamman in yana duba gidan magabata zai sa gidan sai zauna lafiya domin duk gidan da ka ji shiru kowane iri ne hakuri aka fi ka wannan shine ka'ida ka fahimci lambacin abokiyar zaman ka ka fahimci lambacin ka to za ku zauna lafiya domin da duk yadda kuke ganin mata da hankali da nutsuwa tana kunke ka a wajen ta hudu ran da kuka zama ɗaya to shigowa za ku iya yi tare wata kwabarin ta yi ba sai ka ji kanka kamar ya buga wannan ita ce ɗabi'a mace kuma wajibi ne namiji ya kiyaye wannan in ka rike wannan to shi ne za ka iya zama da mace amma wanda yake jin ciwo a lujari ba a saba ma don ku za akwai masu ɗabi'a irin wannan yana ganin wani ba za a saba masa ba to za ka zama a wato da ruwa ki mai a wuce ka ba za ka iya zama da mace ba wallahi dole sai ka fahimci mace a yadda take shi kenan duk yadda wata take da hankali da nutsuwa da hadda ta komai idan ka auro ta ka sa a ranka za ta yi wa laifi ɗari to idan ta yi guda ɗaya a ranka ko ranka ya bashi sai ka ji to a wanda zai ɗari ya ɗaya sauran ta sa'in da tara to ko a cikin ta ɗari kuma idan kai sai ne maki ɗaya ai kaci kawai sai ka ga baka kula ta ba ka shiga harkar ka wannan shi ne yake za a zauna lafiya fahimtar wannan da kyau kun san yanzu musamman matasa za ka ga yadda suke fahimtar abubuwa daban da ga yadda mutum zai yi auren ba da kuma yadda zai zauna da iyalin shi kansa fahimtar sa daban irin ta zamani ce ta social media ne shi yasa ba zai ji daɗin aure ba wai wani ya kirawo wanda cizo ya kirawo ɗansa ya ce da shi ya kamata ya gama NYC ya kamata ka yi aure yana ɗan dinkinsa haka to shi burinsa tun da ya yi boko mai zirgin yace ya haka yace magana nake yi yace baba ai ban yi sai tilin bane sai yace ka ganna nan kai ka ganna nan yace yace ko ni da na haife ka har yau ban sai tilin ba haka yace masa yace ko ni da na haife ka har yau ban yi sai tilin ba ballan jira kai saboda haka kaga zai tsaya jira kenan kai ne in zai tuna haka zai za a yi ka to saboda haka wannan shi ne abu abubuwa yadda suke kawai reality za mu kalla a daina kallon muhayal a kallon ne a cikin reality yawwa sai a zauna lafiya to shi ne kaga nan darasi nake so mu dauka dan masu auren da ba su auren da shine dama masu aure a cikin suke sun kuma sani amma musamman marasa aure ka san mara aure ya fi kowa rawa kai to saboda haka musamman su ba magana tarbiyya da sanin ya kamata ka san duba gidan da ya kai na annabi ko ba haɗi ma yawwa to bari ku وقال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما كلام sabani ya afku tsakanin na da Fatima ta san dai daga gidan tarbiyya aka dauko ta to sabani ya shiga tsakanin da da kanin Annabi alaihi salatu wasalam kuma kanin Annabi ka san dan gidan su ne saboda haka tarbiyya iri iri ce yau to sabani ya shiga tsakanin mata da miji duka gidan tarbiyya ne ba kana da aliyu dai da ali zai fita dai da cikin gumulorin da ake dauka kenan muna yawan gaya wa mata a karatuka da ake idan namiji ya miki shiru wannan matsawar da kike yi in yi magana ba za ki ji daɗin ta shi da za ka zo shiru yanzu mace sai da yawa biyu tana magana namiji ya shiru wallahi yana yin magana minti biyar za ka ji ya wanke gaba ɗaya gaggari da ƙarya take minti biyar da ya yi magana mulki biyar saboda shi ɗabi'ar namiji ba magana ba shi aiki yake ɗabi'ar namiji ba magana ba shi ne zai san magana shi sa aka dame shi sai waje to nake gaya wa mata in ce wannan fitar ko shiru alkhairi ne a gurin domin idan ya yi mutum ba ku san me zai fitar ba kuma shi amanza aiki ne da shi za a yi shiru da ce an bai da ita mahaukaciya a'a mai hankali aka mai jiki wannan jirin da aka yi miki yawwa saboda haka to sai na alukun ga yana ganin wannan duk da amarya ce ba a ce amarya ba ke a laifi ko to sai kuke ba ka rage hadirin kawai ya fita ya ba ta gidan haka ake yi in ce tsaya ba in kan ce sai wannan surutun ka tsaya a nan ranka ne zai ba ta kawai fita ka shiga ka tabo ta haka ba a riga nafsahu kana cewa daidai ba ma zuwa ya tara abokai rika gaya musu gashi kaza kaza a yana zuwa sai shiga masallaci masallaci annabi lokacin tattaga ya ce ba kafin ba zumunci ba komai zai ce baya ba komai a ciki yana zuwa kawai kwanciyarsa ba wa Allah ya nemi turbaya kawai ya tattaro kasa sai ya gudu da ita in tattaro kasa ya kawai ya gudu da ita ya dora kansa a kai yadda dai za ta gudu ya ji daɗin baccinsa kawai ya gudu ba ta hana annabi sallallahu alaihi wasallam bar ku da tarbiyyar yadda za ta bayyana sai annabi ya zo gida dama mun faɗa iyaye mu mun san shi a yan shekarun mu mun san cewa a shekaru kafin 2000 iyaye na zuwa gidan 'ya'yansu yanzu masu na zuwa amma bambancin ne yanzu da na da sai an yi waya yanzu sai an gaya mata za mu zo za ta gyara gida ta sace raron mutane da ko ba sanarwa ba waya rai ba sanarwa kawai kuma ba ɗan aiki a tura a ce za a zuwa kawai kaɗan za a don uwa ko uba sun zo musamman iyaye maza idan ya zo kawai karatu zai yi ba ta daɗewa da ya shiga akwai abin da zai kalla shi kenan wani lokacin idan uba ya je gano wani abun fa ba zai kula shi ba zuwa ne ya sami kanwarsa koya sai ce ya kamata ki je gidan wanda in kin je ki ja kunnan ta akan kaza ita za a tura mata mace ya uwarta a ce ta je in ta je ta mata fada akan kaza shi ne ubanci ya gani domin shi namiji ne ya san me maza ba sa so kuma ya gani a gidan saboda haka sai albaka ba ta hada annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake da ita yayi mata tambaya ina mijin nan fa kana sai ta ce kana baini kana baini wa bainahu shay'un ba kariya tace mun dan samu sabani tsakani na da ba ta koyi ba da dan ai kaza yake mun sai ta dai ko kariya ta faɗa idan mace suka bata da mutunci su shekara goma sha biyar suna zaman lafiya ran da sabani ya shiga a wannan sabanin in dai ran da ya baci emotionally to za ta iya yin makariya ta shekara goma sha biyar ko mai ya da duk wani abu ya yi ai shi ne hadisin da annabi ya faɗa cewa za su ce ma ra'aytu minka khairan qattu to na ji haka ma ta rawa ta zuwa da ta wuce a nan muna karatu nace wannan kalma ba adabul mufrad nace ba wanda ba ta da ita a kawuncinta duk cikin ku nace kawai bambanci shine wato applying din da yawa wasu za har su mutu a cikin ku ba za su yi apply amfani da ita ba amma tana nan a kawuncin domin annabi ne ya faɗa ɗabi'ar mace ce in ka zama ta ka wata zaro man ka taɓa yin bai ka taɓa yin mun ba to tarbiyya ne Allah ya taimake ka ta ajiye ta wannan ba wai babu a kamun din da bane akwai in ba babu lalacin ta akwai tsoron Allah da tarbiyya ta jira ta sa ta tsige ba amma akwai ƙarya ne ta shehu ko ƙarya don kun yi sabani da ke yi shi ta karka zake wani yanzu kai dan kana wani kirki kanwaka ta kawo ƙaran mijinta ta zo an haɗu duk mata an zauna ana ta jimami a kan yi soka a matsayin ka na namiji ka zo ka biya musu kai ma kai hukunci emotionally kar ka yi musamman sun haihu ɗan su ɗaya ko biyu ko uku kar ka a ka nuna wasu ta ka tausaya amma kar a haɗu da kai a ita rashin sa kar ka yadda domin wallahi za ka ji kunya kai su mata abin kunya ba komai a gurin su za su ji kunya kuma su tsora kai ko za ka ji kunyar abin da ya zo ya ta damu ka wani ba an samu na zuwa bizawa tafsiri ba na mantawa a shekarun baya muna zuwa tafsiri da azumi bodin to da haka wata muna na yi ni nake tafsirin to da haka na yi wata magana irin wannan da aka tazo yace yace ai ni zan baka labari yace ni ina ganin wani ba rusa dan wata ta kawo tsara da na fito gida ina huci na rika bambami nake wallahi sai mun kai shi kara yace ba shi ya hada shi da yan sanda yan sanda suka biyar da yi ga jan matsayin da na barista ya zan tsara maganganu ko aka kulle shi yace mun kasa wani abu malayi su na ta minor saboda haka sai yace ai za ka bi kasuwan sharaɗa yace zai wuce fa ne kaga wani abu na ta jika ba tsarar kenan yake kawai sai ya gansu shi da ita dan wacce haka da ta za a kan eh wallahi ne yake sai kawai ya gansa a kasuwar shara ta hayo dole abinta yace wallahi ba shi na tsunkiya a gurin mai kariyan nan an suka wuce eh dan sun su gani yace to tun daga nan ne yau kai na alaunar shara nace ai sai ka kai har zuwa mina jinnati wannan bai kamata ka tsaya ira iya launin yara ba to irin wayannan abubuwan suna da yawa musamman in an riga an zama ɗaya kuna da yaya to kai takararsa da yaya to da sun raba a yi takararsa lallai abu a hankali to kaga su ma kansu tarbiyyar yanzu sai ta motsa na na Fatima ta san yadda annabi yake kaunarta maimakon da babanta ya gudo ta fashe da kuka in wata ce zai ta faɗi da ce duka ya mata baya fita kan za ta yi so da haka sai ta ce a mun samu sabani ne tsakani na da ka faɗi waye ne gaskiya yanzu a sabani tsakanin ni da ta kuma san wannan ɗabi'a ce ta gidan aure fa kharaja muqtabar annabi ya fita a ya fita a fitace فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا نم فخرج مبدوا في سيدنا علي da abin yayi wato ya shiga tsakanin su sai ya fita cikin fushi eh ita take ba da labari ya fita cikin fushi fa kana da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fito fa wajada hula iman dan da ya fito cewa aka je da tambaya ma ina yake sai ba gangi wani yace a yana cikin masallaci ba sai annabi ya shiga masallacin yana shiga ba waje da hula iman ala tura sai yin jadda ba wa Allah kawai yana baccin sai tun ma ya yi ta a baccin sa akan turbaya bai ka yaqazahu sai annabi ya tafi ya farkar da shi wa ja'ala yamsahu turaba an zari saboda yake ya kwanta ko zan kwanta ne da waye ya kwanta sai ya duk kasa a jikinsa sai annabi ya ce karkade maka kasa daga jikinsa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa yaqulu yana cewa innama anta abu turab wannan ai kai ne baban kasa yana ta gaya mar dokin da ya samo abu turab kenan ai kai ne baban turbaya wannan baban turbaya kalli jikin ka ba ka san kuma mutum yana bacci za ga wani lokacin duk gumi ya tsatsago to ji kasa ta maka limar a jiki yana ta karkade mai yana kai sannu baban turbaya ai kai ne baban kasa haka قال سهل لرواية يتي فكنا نمدحه بهذا يتي والله دي wannan abun sai muke yaba wa sayyidina Ali dai abu turab da annabi ya kira annabi da sayyidina Ali sai muke yabansa da wannan sunan abu turab suna ne da annabi ya rada mar alkunya ce da ya rada mar da kansa shine abu turab fa idza unasu yaibu lahu bi amma sai aka samu wasu munafikai masu fada da sayyidina Ali su kuma suna aibanta shi shi ga shi ba saboda tsabar talauci ba abu turab ake cewa su kuma suna aibanta shi ne to da ma ita kalma ko jikinta wani zai iya munanta ta yi to kun ga wannan hadisin darasi ne mai mahimmanci mai mahimmancin gaske a gidan aure yana da mahimmanci kwarai da gaske saboda mafi yawanci matashi wanda yake neman aure bai san bacin ran abokiyar zamansa ba wanda zai aura wata san nasa ba ran da za ka je sai ran da ka shirya ba ka faɗi ranar ba ran juma'a ko ran alhamis ko ran kaza ka faɗa kuma sai ka yi wanka ka sa turare ka tafi cikin annashuwa ita ma haka ba wanda ya san bacin ran kuwa ba ka san ka ba ba ta san ka ba wallahi ka san ka ba ai zama sai ka zauna da ita 24 hours nan malam kana zaune gaba na ɗaya jin gaba a wasu ka gani ka gana ta to a nan ne aka fara gumotu shi za wanda ya yi aure yana yin aure ya zama matafi in shekara ɗari zai a haka ba zai san matarsa ba ana kai amarya kwana biyu uku sai zama kawai ki kira mutane kwana biyu uku ya zo ya koma ai baka santa ba yau ina la baka santa ba a sai wanda wanda ya zo ya zauna aka gumurzu to sannan shi ne zai fahimci iyalinsa kuma wannan zaman kuna zaune ma ba yawo sai kun shekara goma cir za ku fara fahimta juna yawwa ta ga kaka yi magana tun da baka shekara goma yawwa sai kun shekara goma har yanzu kai baka wallahi baka gama sanin ta ba domin a shekara goma ba ta ma ni ka kafa ta ba a lankwashe take yanzu tana ta ɗan yin miko da ana baban wani kana zara kana ɗan buɗe baki ba ka gama sanda ta ba daga shekara goma ne za ku fara fahimtar juna kai da ita ta fara miƙe kafarta ana zuwa sha biyar kuma a lokacin ta fara jin ka zama personal property ɗinta to a nan kuma wani sabon feji za a buɗe to shi ne malai yake gaya mana nau'u na haka wani nau'in daban قال حدثني محمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن السباح قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول شيء مال ابن السني يتي مال منت محمد بن محمد بن سليمان يا كلام تتي شيء ما يجي daga malamin sa Muhammad ibn Sabbah shi ma daga malaminsa Abdulaziz ibn Abi Hazim shi ma daga shehin malaminsa mahaifinsa shi ibn Abi Hazim ne to sai yake kare yake samitu sahal bin sa'ad naji sahal dan sa'ad cikin sahabban annabi alaihi salatu wassalam radiyallahu anhu yaqul Allah ya kara masa yadda yana cewa سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه ابا تراب a lokacin da ya miji Allah tabbata a gare shi ya raɗawa sai na abu tura da abu turab mun ji kuma dalili yanzu ko dalili abu turab saboda haka alkunya ce ta sai na ali abu turab babu kunyat bil abqal babin da zai yi magana akan yin alkunya da mabunkuta kasa mabunkuta kasa da wanda yake wucewa daga kasa ya turo kasa shi yake kira mabunkuta kasa dankani rubu makani da sauransu su ne a wato mabunkuta kasa su saboda haka wai kaga za a yi wa mutum alkunya da mai makani mai rogo mai dankali saboda mu'amalarsa da wannan abu ثم يأتي قال أخبرنا حاجب ابن أركين الفرداني قال حدثنا سليمان بن سيف قال حدثنا فهد بن حبان قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحنظلي عن عاصم الأحول عن أنس رضي بن مالك رضي الله عنه قال شيء مالني ابن السني yace malamin sa Hajib ibn Arki Al-Fargani ya karanta da shi shi ma ya ji daga malamin sa Sulaiman ibn Sayyid shi ma daga shehin malamin sa Fahad ibn Hibban shi ma daga malamin sa Abu Abdurrahman Al-Hanbali shi ma daga shehin malamin sa Asim Al-Ahwal shi kuma daga malamin sa Anas bin Malik radiyallahu anhu kan yace kannani Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi baklatin yace annabi ya mun alkunya da wani amabun kushin kasa kuntu internet wa wanda na kasance ina zuwa in turo wani abu daga cikin mabun kusa kasa na bada misali kamar dankali da rogo da makani da sauransu to ya yi ma alkunya da ɗaya daga cikin da yake turowa kullum annabi da ganinsa da dankali ko rogo ko makani sai ma alkunya kamar a ce sarkin makani sarkin rogo misali sai ma alkunya ne yadda da kaji an faɗi sunan shi ake nufi babu kunyati bil af'al babun da zai magana akan alkunya da aiki shi kuma aikin da kake yi kamar yadda duk ba hausa sai yana da wannan ka je na kira mutum da gyaran wuta da gyaran famfo ai aikin ka ne ko mai faskare mai kaza shi ne aiki kafinta tela duk wannan aiki ne ko na sana'arsa yawwa قال أخبرنا عبد الله بن زيدان البجلي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال شيء ما لم ابن السني يتي ما لم ينسى عبد الله بن زيدان البجلي يا فرنجتي shi ma ya jiyo daga malamin sa Sufyan ibn Waqi'a shi ma ya jiyo daga shehin malamin sa Hujayn ibn Ali shi ma daga shehin malamin sa Zaida shi ma daga malamin sa Ali bin Zaid shi ma daga shehin malamin sa Abdurrahman bin Abi Bakar shi kuma daga mahaifinsa shine Abu Bakar din mun faɗi sunansa na fayyau ibn al-Hari radiyallahu anhu qala yace kana yace ana awwalu man nazala ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yawma ta'if lokacin da aka yi ta'if ta'if daga maka yanzu ana biyan kuɗi kamar guri ne na siyaha yadda ka san kana so ka je ta'ifa in ka je maka ka samu dama ka san tunda ka sauke umara mutum ya sauke umara ya dawo maka ai zama abin da ya rage mai yanzu kawai tawafi ne da sallah su zai ta yi ko don mutum ɗalibin ilimi ne yana so ya more zai iya zuwa ya samu ɗaliban ilimi su tafi siyaha a sa'is yadda ka san sa'is yadda ka san mumbila yanayin mumbila haka sa'is dai mutum ya tafi a kawai ya biya kuɗi a kai wuri ne mai kyan gaske idan mutum ya je zai ƙara ilimi mai yawa a nan duk wannan ana zuwa yawon buɗe ido a nan zo da haka wata dallaitu tadallaitu bi ma'ana da zalki sai na sauka bi bakratin da duku-duku sassafe shi ne bakra a idan fa sabbi hau bukratan wa asila bukra shi ne ai wato sadiya duku-duku sai na sauka da sassafe wa kallani bi abi bakra annabi yana fitowa da gani na fara zuwa sai yace sannu baban sammako shi ke na ke cewa abi bakra baban jammako amma sunansa Nufai bin al-Harith shine sunansa Abu Bakar ta baban jammako kenan ko shi a sai na abubakar ai sunansa abdullahi bin usman ko ibn abi quhafa fakannani bi abi bakara sai mu alkunya da abi bakara babu takniyatin man lam yulad lahu ba'd babun da zai magana akan yin alkunya ga wanda ba a ma yi mara haihuwa ba har ka ce mara abuwa ne wata kila budurwar kirki ba bai da ita ya halatta amma alkunya da da da wani suna da kake so idan Allah ya baka da ko ya ai ma alkunya da ya halatta kai wa kanka alkunya da قال أخبرني ابن منيع قال حدثنا موسى بن عبد الله بن الزبير قال حدثني أبي عن ربيعة ابن عثمان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه to shi malami ibn sunni yace malamin sa ibn mani'in ya karanta da ya ji da gurin sa shi ma ya jiyo daga malamin sa Mus'ab ibn Abdullah ibn Zubair Abdullah ibn Zubair yana da da Mus'ab a cikin ƴaƴansa sai yace kana haddathana abi yace shi kuma ya ji daga mahaifinsa shine abin da ake faɗa cewa kana da ɗa ko ‘ya'ya ka koya musu sana'ar da kake ka rika zuwa guraren alkhairi da kake zuwa da su eh ba daidai bane mutum kawai ya lallabo kawai ya karkaɗe takalman zai tafi masallaci ya kyale ‘ya'yansa a gida ba daidai bane saboda haka za ka fita ka ko a gaba in kuma za ka zo ka lallai ka tabbatar in ma ba ka sako su a gaba ba ka tabbatar da sun zo idan yaranka ba masallaci ba kai suke biyowa ba wani masallaci ka da yake sallah in zai ce sun yi a gurin ka yi tasabbu ka bibiya da wa kuka sallah bai gaya ma da wa ka je ka tambaya a nan yayi sallah wataƙila ma ladani ko limamin masallacin zaka da Allah kun ga wani yayi sallah a nan ko kuma da suwa kuka yi sallah suwa ne kun ganci yayi sallah ka rika bibiya وأمرها لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا haka Allah ya ce umarcin su za a yi a umarce su da sallah to shi ne ma da yake cewa an rabi'a daga kuma wato malamin sa shine rabi'atu ibn Uthman shi ma ya biyo daga malamin sa Zaid bin Aslam shi kuma daga Aslam din mahaifin قال يجي خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجي مو بدليل سيدنا عمر الله قال متى يدعى حتى دخل على صهيب حائدا بالعالية حتى دخل على صهيب صهيب حائدا بالعالية حتى يجي wato gurin suhaib suhaibul rubi kenan ko ya shiga gurin a wata gona da take a can wato can kudancin madina wata unguwa ce fa kare da amma kun zo wannan unguwa yanzu wannan unguwa duk wannan unguwannin da ake magana yanzu suna cikin masallacin nan ai cikin masallacin annabi alaihi salatu wasalam unguwanni ne masu yawa duk an shigar da su masallaci yanzu kai ka cikin masallacin annabi alaihi salatu wasalam a unguwanni kake burjik inda aka yi baka tarihi an yi kaza an yi kaza ai dan tsukun kungurin yanzu da aka zo kai bai da yawa a cikin masallacin shi za ka shiga museum din da za su yi ma dan abu za ka gani dan guri ne dan dan kani takurari banda irin su to kaga kalli ne masjidin gaba masjidu ali bakar sisi nan ko ka duba ka gani masjidin gaba nan ko nan ne inda sai da abubakar yake fitowa in sallar idi kaga ai unguwar da yake da bakin da annabi alaihi sallallahu yawwa wata unguwa ce kawai tafiya ce yin tsawo yanzu daga masjid gaba ga gidan da a cikin masallacin suke da nan suke to na annabi yake zuwa yayi sallar roƙon ruwa ko sallar da za a yi a waje a nan annabi yake to sai ya ce fa kana lahu ya sahib sai ya ce da shi ya kai sahib waye ga ya sahib wannan wayan gaya ba eh Umar bin Khattab sai ce da shi ya kai su hai ma ni ka ke mu da aibu illa salata kisa ba wani abu da nake kai mutumin kishi ne sai ce kai kai kinki ba na zargin ka da komai ba halaye uku ba abubuwa uku ne nake da zargin ka da su kadai laula wunna ma kaddamtu alayka ahadan yace ai ba dan su ba ba da zan iya gabatar da kowa a kanka ba ka kai wa kowa kuntin kau amma wannan dabi'un guda uku shi yasa wasu suka wuce ka to shi ga wani program da muka yi a irin wannan rikin din mu na da'awa ana magana akan tasiyatul nufus an yi me yake cewa kyawawan ɗabi'u muka dawo kishiyoyin su abin da na faɗa ni a nawa kwamitin cewa wayannan ɗabi'un fa ba kai ne za ka gano kan ka wani ne zai gano ba ganewa kai mutumin kirki ne ko mara kirki wani ne zai gaya ba ba kai ne za ka faɗa ba wani ne zai gano in wani ya zo cewa da kai wallahi kai marubuci ne to kai kokari ka gyara kai kokari ka gyara ko da yana da kwaɗayi ne to kai ma kana da yan ruwa yauwa ka san ai marubuci ya fi gano mai makwaikwai ya fi gano maro yau to sai ya ce tsara magiya ka ji abin da yake yake ni ne domin so yake gyara ya ji kuma in ba daidai ka faɗa bai gyara ba domin zai iya yiwa kai ka fahimta ka kaza da kaga yayi ai kama abu zar ne ko da aka ba ka ce ba za mu dawo wato ba ma san sa saboda ne sai na wani ce saboda ne suka ce saboda yana da wasu ɗabi'u guda uku sai na wani akan ɗabi'a a ɗaya kana gwamnati su cire kan ne da biyu kuma shi ne adal ya tambaya ne da biyu suka ce ka gan shi nan kullum baya fitowa sai rana ta ɗaga kullum sannan abu na biyu akwai ranar da kwata-kwata ba baya fitowa sannan wani lokacin yana cikin wuta ba kawai zai suma a ga mutum yanzu mai farfadiya ya rika faduwa daga sama a mai shugaba ya rika faduwa a irin ya bai dan ya bai in shugaba yana tafiya ya fadi ai kaga akwai matsala yawa to saboda haka sai na Umar na jin wani yace a kira wani ado ba ruwa na bi saboda haka kai ka san hasin wani gurin malam ma zanu wai kwannan mutuwa yi Allah ya ji kansa kwanan zai kare kaga eh na ni sun bin ko abin ba haka ni ne na tsaya nan kai za ka jeri to kaga ma hannu jahil sai da sai na wani yasa aka nemo shi sannan ya defendin kansa sai da ya defendin kansa to kaga nan shi ma ana gaya masa wannan sai ce biyu kare ya ce na ɗaya a raka tubaziru malam kai almubazzari ne ka kwandon da ke yi yawa kana da kuɗinka amma abubuwan da kake yi almubazzaranci kake da kuɗin wannan kwaya ya ne ka zama almubazzari ɗaya kenan ka san wanda zai ce kuɗin ka ne ne ya shafe ka dan me ya na yi ɗin ɗaya kenan na biyu wa tukuna bihi nabiyyin bi abi yahya ka ji ana ma alkunya da sunan wato wani annabi daga cikin annabawa ana cewa abu yaya kuma yaya ka san annabin Allah ne ka ji kalubale na biyu ai abu yaya na uku sai ce wakil sabu arabiyyar sannan ana ma ana danganta ka da larabawa wa lisanuka ajami alhali kuma kai harshen ka ba na larabawa bane kabilanci ya motsa an zo ana ce ba ana yi wa nisba da laraba kuma kai ba balarabi ba ne to bari ku ji fa kala sai yake amsa amma tambayi shi mali fa ma ufiquhu illa bi haqqi yace abin da kake gani na kuna cewa ina almubazzaranci akan cikin dukiya ta yace ai ba na taba kashe dukiya sai abin da yi cancanta a jiya duk abin da ya cancanta a jiya shi nake jiya yanzu idan mutum ya je ya samu gurin da ake sai da ice cream kuf daya aka ce ma dubu ashirin kuf daya kuma da ya karba ya zai ba kun zama ne kai ko ta gida bai ma kai wato albashin ka ne na wata biyu a gurinka kana ganin cewa almabazzaranci ne shi a gurin da ba almabazzaranci ba ne domin a fatanta cikin kuɗin ba komai ya gaba ba kuma amfani zai dan ya ji daɗi ya siya ko kuma haka wai a'a shinkafar gwamnati ta koma dubu ɗari da wani abu misali kafin ta sako ga yan hausa duk ana sai da ita dubu talatin da biyar idan je ya siyo yan gwamnati ka ce yana almabazzaranci ai yana da kuɗin kuma da ya siyo zubarwa ai shi ne da shi ne abu sahari ya bada amsa ya ce duk abin da ka ga rafiya ya cancanta a jiya ne shi da yana taɓa ba da wani misali yanzu za ka iya shiga kai da abokinka za ku iya shiga mall za ku iya shiga ya kai da dubu ɗari sai kuma ka kai da dubu goma amma kai ne almoban zari ba shi ba eh dalilin kuwa da za a zo a kalli kudin sa a dubu ɗarin nan fatan ta cin zai iya zama bai su gama wan fatan ba ne mutumin da misalin da nake bayarwa mutumin da yake ɗaukan miliyan ɗaya duk wata sai yake ga mall sai kashe dubu ɗari wanda yake karɓar dubu talatin duk wata sai yake ga mall sai kashe dubu goma wani mabazari yana ruwa kam an fahimta da yau domin shi mai dubu dari a wani fasan da kake yan fasan mai dubu talatin ba wani fasan da kake to ta ci jiri bai ci wani abu ya kake saboda inda ba su da basirai ai ba za ka biyu marba idan ka zo kai ma ka kalli dubu uku me ka magana ka ce dubu uku ka ta isa shi ne jan fasan ɗanka in ya mace jiya ba ka bane imani to wannan shi ne to kaga sai ce wa amma istilani amma alkunya ta fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kannani bi abi yahya to bari ga ma annabi ne ya rada mun yake kira na da abu yahya ba da ji ya gane ba sai mu ga kuma inda za a dora yace fala turku hali kauli yace ba kuma zan canja ba saboda kai magana dan magana ka ba za ta sa in canja ba kun ji na biyu wa amma kitabin ila al-arab amma jingina ne da larabawa kuwa sai yace fa inna ruma sabati wa ana sakin to barin baka labari yau yace asali ni ba larabi ne kuma dan gata gurin mahaifina wata rana mahaifiyata ta rike ni cikin ƴaƴanta da suka yi tafiya a hanyar iraki suka je rufar daga iraki suka tafi rum shine ruma suka samu ta hari suka karkace wasu a ciki suka ɗebi wasu a matsayin burtunonin yaƙi sai suka haɗa da ni yace na faɗo ƙasashen to kun ji dalilin zaman su haibin rumi da ake cewa a rumi asali ba ba ba rumi ba ne ba ɗan ita da ba ne ɗauke shi suka yi fashin sa aka yi sai zama bawa aka fi ne a matsayin bawa har ya girma a nan ya zo Allah ya taimake shi da annabi ya bayyana shi ne ya samu dama ya to yana cikin waɗanda suka ne musulunta da farko farko lokacin da ya zo ya samu labarin annabi alaihi salatu wassalam ya zo ma ya bayyana ai kun ga zuwa yayi tambaya aka gaya mar yana cikin wannan asabiqun al-awwalun saboda haka da aka gaya mar ya to yana zuwa dole sai ga amma bin ya zira bakin kofa an ce mai yana can safa kun san gidan arkam ibn abil arkam dutsen zama da kake zuwa a wannan a wannan gurin gidan arkam yake daro arkam saboda haka sai aka ce yana zuwa sai ga amma a bakin koba yace me ka kana yace kai ma bai kawo ka yace ai ni zuwa ne in ji me wannan bawan Allah yake faɗa in ji yace ni ba abin da ya kawo ni suka nemi izini aka ba su dama suka shiga suna shiga aka yi bayani sai aka ce sai suka yi keke a wajen shiga musulunci tsakanin amma da suhaibi wasu ce suhaibi ya riga karɓar musulunci wasu ce amma ya riga karɓar musulunci to yana cikin wannan suka ba annabi kariya lokacin da annabi zai hijira ai kun ga sahibu rumi lokacin da ya zo zai fita kowa zai fita inda ba ruwa ke ina za ka wani yake ai ciyawa zai zuwa baya ya zo da lauje da da da da buhu shi zai ciya ya wani komai nasa idan ya ta kwana zai hanyar madina kawai ya tafi gurin annabi ya hakura da komai nasa shi da ya zo yana zuwa ina za ka yi ce hijira zan yi ba sai da umar ne kawai ya bayyana ba ƙara ya tsaya musu ya ce hijira zan yi ce saboda Allah ya kore masa iya harbi in ya sa kwani duk abin da ya zai zafi ya zafi shan futa ne ko? yau saboda haka sai aka zuwa na kai maganganu a gefe cewa kaza kaza ya ce na gaya muku ta ce mu ta kai mu ɗaya kai ɗan tirani ne ka zo tirani garinmu ka yi dukiya domin a lokacin ya yi kuɗi Allah ya hore masa ya samu kuɗi a garin mu kai kuɗi sannan za ka tattare dukiyar ka koma wani gari wai madina sai yace kuɗi kuke wanda dukiya eh yace su bari nuna mu kuɗi inda dukiya ta dai ya je nuna musu duk shagunan sa na singa da na kwami na koyi na yace dukkan su ba shi kenan ba aka kyale shi ya wuce duk dukiyarsa bai tafi da komai ba yana cin wannan da ya zo madina annabi alaihi salatu wasalam ya kalle shi yace ni da almal dukiyar ka ta yi riba ya su haihu dukiyar ka ta yi riba wannan ba duniya ta ba annabi ba a uzu ya wato ICC member ya daga mun ta yau ai ina da mun uku ga mun uku anan an gane ko eh ba ku nuna ma inda zai nuna ba shi ko ba ruwan sa ofin kawai ya nuna ki so da haka wannan shi ne sahibin rubi ba wa Allah to sai ya ce to kun ji asalin sa balarabe ya je girma a gurin ruma domin sun an sace shi a matsayin fursunan yanki fa inna ruma sabati wa ana sagiru suna karami suka ribace ni yace wa azkuru ahli yace kullum ina tuna yan uwana ya za a iya manta da labawa domin nan ne tushe yace kullum ina tuna yan uwana yace kuma barkati walau anni in falakat anni rasatun lan tasaffu ilaiha wannan magana ta da girma take yace wallahi da ni barka ji inda toroto kashin timaki inda ni mai haihuwa ne zan haifi kashin timaki yace zan jingina shi zuwa gare ni abin nufi ba zan taɓa gudan dangina ba kowane irin abu ce da shi yace ba zan taɓa gudun asali na ba na jin cewa ni balarabe ne ce kawai wani abu ya tasun ce ni ba balarabe ba ne kai ba haushe ne saboda ana zagin hausawa ana saboda da muka ce ai kai ba haushe bane kai ba bula da kace ai kai ba bula da ni bane eh yace ba zai taba gudun asali ba to shi ne abin abin da yake nufi a nan walau anni in falakat anni rawsatin lan tasaffu ilaiha yace da tarozo zai fito daga jikina da sai na ko in fito daga tsatsan tarozo yace wallahi sai na jinkira kaina zuwa gare ki ba wanda za su zo mutum ya zo ya kalli babansa saboda babansa bai boko bai ciwo ba babansa bane ai ba ai mai gadi ne ko a ce wani ne ya zo daga ɗan uwansa ne ya zo daga ƙauye saboda gogewa shi yanzu ya yi boko ya goge to wannan shine babu takniyatul adfan ranya ya lokaci ya kare to alkunya da jarirai sati mai zuwa ma dora mun fara akwai wani hoton littafi da na gani insha Allah to yanzu ka yi gidi insha Allah mun za mu fara tunanin saka littafin zan je in na gan shi akwai shi da dama na ƙarshen wata dan sai an samu littafin da yake da dan dama kar a samu wanda zai yanki insha Allah muna ta dai duba wanda za a sa na ƙarshen wata awwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maka kusan sarki ya yafe mana muna roƙon Allah da sunan ta kyawawa da sufofin da madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ya kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya muna roƙon Allah da sunan ta kyawawa da tsohon da madaukaka dukkan marasa lafiya gida da asibiti Allah ka wasu lafiya mu da muke lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa kasar mu da jihar mu Allah ka zaunar da su lafiya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وصانا بالدعاء اللهم أنت عالم بحوائجنا فاقضها برحمتك يا هادي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين